أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka masu biye da mu a cikin wannan karatu na wannan littafi mai albarka shine littafin ahalari muna sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillahi ci gaba da karatunmu na wannan littafi muna cikin halka ta biyar a'a halka ta shida wato mun kammala halka ta biyar alhamdulillah yanzu za mu tashi a halka ta shida ko kuma in ce darasi na shida darasin da ya gabata mun tsaya akan yanda wato mun yi magana akan alwala ga baki ɗaya mun ƙare har ma mun zo ga abin da yake warware alwala to tunda mun ga yanda ake alwala mun ji farillanta mun ji sunnoninta mun ji mustahabbanta kuma mun ji abin da yake sawa idan ya faru alwala ta warware don waɗannan abubuwa da muka zana a karatun da ya gabata masu warware alwala ka lura da kyau da a ce fa babu su to da mutum idan yi alwala guda ɗaya tak shi kenan ta isa har abada to sai aka ce a'a idan ka yi alwallar akwai wani abu wanda in ya gitta sai ka sake wata alwallar to in haka menene dalili waɗannan abubuwan da suka da aka ce in sun faru dole sai ka sake alwallar ba yanda za a yi mutum ya wuni ya kwana ɗaya bai faru daga cikin su ba ashe izan ba yanda za a yi mutum ya wuni ya kwana alwallar shi bata karye ba ko to menene hikima hikima dan addinin musulunci ya nuna maka addini ne na tsafta addini ne na kula da kiwon lafiya domin in dai ya tilasta alwala kuma ya ta faɗin abubuwa in abu kaza ya faru sai an sake in abu kaza ya faru sai an sake wato yana nufin dai kullum ka zama tsaf tsaf tsaf tsaf tsaf a tsaftace babu datti so da haka kamar yanzu misali zamanin da muke ciki ana maganan corona corona a wanke hannu a wanke hannu ai ba a faɗa musulmi wanke hannu ba Allah ubangiji ya yi mana cuta ga baki ɗaya amma dai musulmi dama addinin su ya nuna musu yawan tsafta so da haka duk mutumin da zai zama baya da tsafta kar ya ɗauka yana yin wani addini ne irin na musulunci a ya dai ɗauko wani abun shi daban ya kawo cikin musulunci amma ba kayan musulunci ba ne mu kula da tsafta mu kula da tsafta mu kula da tsafta musulunci abin da yake koyar da mu kenan kuma abin da yake ladabtar da mu kenan yau za mu tashi kamar da na faɗa a darasi na shida ko in ce a halaka ta shida za mu tashi inda malami zai bayyana mana wasu abubuwa da waɗanda mai alwalla bai kamata mara alwalla wanda ba shi da alwalla bai kamata ya ba matuƙar kana so ka yi waɗannan abubuwan da malam zai zana to ka tambayi kanka kana da alwalla in kana da akwai sai ka tashi ka yi waɗannan abubuwan da aka ce za a zana idan kuma baka da alwalla to je ka yi alwalla da farko sannan sai ka zo ka yi shine malam ya ce faslun la yahillu li ghairil mutawaddi'i salatun ai ga mutumin da ba shi da alwala la yahillu bai halatta ba salatun yin sallah li ghairil mutawaddi'i ga mutumin da ba shi da alwala wala tawafun haka ma yin dawafi wannan sallar kowace sallah sallar farilla sallar nafila haɗi da irin a cikin salolin na sunoni mu'akkadai irin su idi sallar jana'iza sallar roƙon ruwa duk waɗannan duk sallar da za a ce sunanta sallah to ba a yin ta sai da alwallah wala ɗawafin a yi afuwa kamar ina mura shi ya sanya ma kwana biyu karatun bai samu ba yanzu ma dai haka nake daurewa za a ji gyaran murya da sauransu yayi yawa a cikin karatun ya ce wala ɗawafin haka ma zalika dawafi bai halatta ga mai ga wanda ba shi da alwala ba wanda ba shi da alwala bai kamata ya tawafi ba haramun ne a kan shi bai halatta ba wala masu nuskatil ƙura'anil azimi haka ma mara alwala bai halatta gare shi ya shafi kofin alƙura'ani ba wala jildiha kai fatan alƙura'ani ma kaman gafakka kenan wanda ake sa alƙura'ani a ciki ko jakar da ake sa alƙura'ani a ciki bai halatta ba wanda ba shi da alwala ya taba la biyadihi wa la bi'udin wa nahwihi haka bai kamata ya taba shi da hannu ba bai kuma ma ya kamata ya dauke shi da sanda ba misali sai ka rataye gafaka a jikin sanda sai ka rataye sanda a wuyanka to kaga wannan bai kamata ba ai dai ka dauki qur'anin ne da wayo to wannan ma bai halatta ba da wani wannan sai sai illal juz'a minha lilmuta'allimi fihi sai dai in wani yanki ne na alƙur'anin wato ba duka ba juz'i kenan shi ma ga mutumin da yana koyan alƙur'anin ɗalibi ne mai koyan alƙur'ani ma'ana mai neman hadda da sauransu ko ko malamin da yake koyawa ɗalibin karatu kamar yadda zai yi magana nan gaba to su wannan ko ba su da alwala in dai juz'i ne ba cikakke ba za su iya ɗauka to a nan akwai nasan tambaya biyu za ta iya zuwa mutum tambaya na farko shine wasu malamai wani zai ce to ai wasu malamai suna cewa ai babu wani wanda ya hana a ɗauki alƙur'ani ba tare da alwala ba tunda akwai malamai a zamani masu ba da fatawa cewa ba wai mutumin da bai da alwala ba hatta mace mai janaba za ta iya ɗaukan alkur'ani to wannan duka asalin maganan nan ta taso ne daga cewa la ya masuhu illal mutahharun alkur'ani ba Allah to Allah bai yadda a taɓa alkur'ani ba sai da tsarki to waɗansu sun tafi cewa wayal almutahharun ana nufin mala'iku alkur'anin kuma ana nufin lauhul mahfuz to amma sauran malamai da yawa sun tafi akan ci idan wancan karatun haka ne to ba ana magana akan qur'ani ba kenan wanda ba shi da tsarki ma zai iya tabawa to wannan labari ne na malaman da hujjarsu take da rauni malaman da hujjarsu take da ƙarfi take daidai da jamhur na malamai mafi yawan malaman musulunci manya masu iya hukunci a addini sun tafi akan cewa alkur'ani ne ake nufi saboda haka duk malamin da ya zo ya ce maka alkur'ani mutumin da baya da tsarki ma zai iya tabawa to karka yadda da zancen shi saboda ya ɗauki hanya ta shizuzi akwai abin da ake cewa shizuzi wato malamai ne kowanne an yadda da su kaman guda goma misali sai guda takwas ko tara sai su haɗu su ce abu kaza hukuncin shi kaza sai a koma sai mutum ɗaya daga cikin su ko biyu sai su ce to mu ba mu yadda da wannan hukuncin ba to shikenan sai a ce to waɗancan su suka yi rinjaye to kamar haka nan ne a wannan fatawa tambaya ta biyu da wani zai iya yi shine to idan an ce ba a taɓa alƙur'ani sai da alwala wayoyin zamani yanzu duk da alƙur'ani a cikinsu mafi yawa shin wayar da aka turo maka download aka yi download alƙur'ani aka sauke maka ita ko aka tura maka me hukuncin taɓa ta da wannan malamai sun tafi akan cewa wayar da aka saka alkur'ani a cikinta babu laifi dan an ɗauki wannan waya ko da ba alwala dalili ita wayar ba ƙur'ani ba ce ita kamar mahaddacin ƙur'ani ce so da haka dan baka da alwala ai ba a hana ka gaisa da mahaddacin ƙur'ani ba ko dan baka da alwala ba a hana ka taɓa mahaddacin ƙur'ani to ita waya hukuncin mahaddacin ƙur'ani ake mata ba hukuncin ƙur'ani ba so da haka babu laifi ga mutumin da yake da waya a hannun shi wadda a cikinta akwai ƙur'ani don ba shi da alwala babu laifi ya ɗauke ta sai dai duk da haka ba zai buɗo kuma ƙur'anin ba ya ɗauke shi ya karanta musamman idan yana da janaba amma in dai rashin alwala ne hukuncin da sauƙi amma mutumin da yake da janaba nan kan bai halatta ba wayar da ke da ƙur'ani ya buɗo shafin ƙur'anin ya riƙe ko ya ce zai karanta alhali yana da jaraba wannan ka haramun ne amma idan ba cikin shafin qur'anin yake ba to babu laifin komai ta koma kamar mahaddacin Qur'ani ne ba laifi mai jaraba dan ya gaisa da mahaddacin Qur'ani ko na makamancin haka na san dai kila dama wani zai iya yin wannan tunanin akai sai ce wala masu lauhil qur'anil azimi haka bai halatta ba mutum ya shafi allo na alqur'ani allo wannan da malamai alarammomi da almajirai suke rubutu a kai matukar baka da alwala to kowannen allon bai kamata ka ɗauka ba ala ghairil wudu'i akan rishin alwala in dai baka da alwala bai kamata ka ɗauka ba illa li muta'allimin fihi aw mu'allimin yusahhihu sai dai ko li muta'allimin fihi ga ɗalibin koyon Qur'ani ya rubuta a allo ko da wani lokaci Allah na a hannun shi yana ta gogawa to wannan dan alwallar shi ta karye babu laifi ya ci gaba da riƙe allan shi yana biyawa aw muallimin yusahihuhu ko kuma a'a malami ne wanda ɗalibin nan yayi rubutu malam yana so ya mai darasu sai aka iske malam ba alwala babu laifi ya rike allan yawa wannan ɗalibin darasi duk wannan ana maganar rishin alwala amma fa idan idan da janaba duka bai halatta ba in dai abun ya kai akwai janaba bai halatta amma idan mutum ba da janaba alwala ce ba shi da ita to wannan babu laifi sai ce wasabiyu fi masil qur'ani kal kabiri yaro karami hukuncin shi akan taba qur'ani hukuncin babba ne menene hukuncin babba shi ne babba in baya da alwala kai taɓa ƙur'ani ko to haka ma yaro in bashi da alwala kai taɓa ƙur'ani amma wal ismu ala munawilihi lahu bambancin shine idan babba ne ya taɓa ƙur'ani ba shi da alwala za a rubuta mu zunubi to an ce yaro kar ya taɓa to shi yaron idan ya taɓa za a rubuta mai zunubi a shari'ar musulunci an tabbatar mana cewa yaro ba a rubuta mai zunubi har sai ya girma ya balaga kamar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rufi'a an ummati rufi alƙalamu an salasin an na'imu hatta ya staiƙiza wasabiyi hatta ya hatalima wal majnuni hatta ya fika ko Allah ya ce mazalla ce Allah ya ɗauki alƙalami akan mutum uku mai barci duk abin da ya yi Allah bai rubuta mai zunubi har sai in ya falka amma haka duk abin da yi Allah bai rubuta mai zunubi har sai ya yi hankali to haka yaro duk abin da yi Allah bai rubuta masa zunubi sai ran da ya balaga to in haka ne yaro tun da shi ba a rubuta mai zunubi amma kuma an ce shi ma fa in ya taba Qur'ani hukuncin taba Qur'ani a gurin shi hukuncin babba ne wato haramun ne to in ya taba Qur'anin ya za a yi sai aka ce wal ithmu ala munawilihi lahu za a rubuta zunubin amma sai dai a bai ma wanda ya rubuta wanda ya bashi Qur'anin ya taba zunubin akan wanda ya bashi Qur'anin yake sai cewa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun wal iyaz billah in mutumin da yazo yayi sallah ba da alwala kuma da gangam ya san ba shi da alwala kawai yazo yayi sallah to wannan ya zama kafiri Allah ya tsare mu Allah ya Allah kiyaye mu wato me yasa ya zama kafiri saboda لا يؤمن آه بالقرآن من استحل محارمه duk mutumin da ya zo ya halatta abin da ƙur'ani ya haramta to wannan mutum bai imani da ƙur'ani ba shi ya sanya to ƙur'ani ya ce dole sai an yi alwala ne za a yi sallah ya ilzina amanu idza kuntum ila salati fasilu wujuhakum wa aydakum ila marafiq bisabbiru usikum wa arjulakum ila kabaini to tunda haka ne ƙur'ani ya ce ayi kai kuma kace a bakka yi to kaman ƙaryata Allah ne ƙaryata Allah kuma kafirci ne faslun to wannan ya faɗa mana wani sashe na abubuwan da ba a yi matuƙar babu alwala to yanzu zai mana bayani akan ya gama magana alwala yanzu gaba ɗaya yanzu za mu je magana janaba janaba ita ce alhadasul akbar mun wuce maganan alhadasul asgar a cikin babin tsarki in ba mu manta ba menene alhadasul asgar shine dukkan wani abu da idan ka yi shi alwalla kawai za ka yi ka dawo tsarkakakke shine alhadasul asgar amma akwai abin da in ya faru alwalla ba za ta isan ma ba sai ka yi wanka to shine alhadasul akbar to yanzu za mu shiga cikin alhadasu al'akbaru wato hadasi babba wanda shi in ya faru alwalla ba ta yi sai an yi wanka to yanzu zai mana bayani akan wannan wankan dami dami yake wajabta wanka yanzu malam zai faɗa mana yace faslun wannan fasli ne yajibu al-ghuslu min thalathati ashiya'a wanda yake da kofi irin nawa zai ga an rubuta yajibu al-ghuslu min thalathati ashiya'in kuskure ne min thalathati ashiya'a ake cewa ashiya'a min salasati ashiya'a saboda mamnu'un min sarfi ko Ah, wannan ka'ida ce ta masu nahawu yace wanka yana zama wajibi ta dalili guda uku na farko aljanabati shine janaba na biyu wal haidi shine haila na uku wan nifasi shine biki Ah, wannan shine abin da malam ya faɗa na san wani zai tambaya ana cewa wankan shiga musulunci wasu suna lissafawa da wankan shiga musulunci me yasa malam bai kawo shi anan ba a ƙa'ida abin da yasa bai kawo shi anan ba wankan shiga musulunci ai shi shiga musulunci ba shi da wani wanka abin da yasa ake cewa in mutum ya shiga musulunci yayi wanka an tabbatar in dai baligi ne ya shiga musulunci yana da jaraba tunda ai addinin musulunci kaɗai ya koyar da wankan janaba duk sauran addinai ba su da wankan janaba to kenan dukkan mutumin da ka gani wanda ba musulmi yana da janaba a jikin shi to a ka'ida musulmi ma yana da janaba a jikin shi ba zai ibada ba balle wanda yau ya shigo musuluncin to sai a ce yayi wankan shiga musulunci wannan wankan shiga musuluncin niyyar gusar da daɗaɗɗiyar janabar da ke tare da shi ne shi ya sanya tunda ya kawo janaba ba buƙatar sai ya kawo wankan shiga musulunci sai ya kawo haila da jinin biki. Jinin haila mun san wanne ne jinin haila, wato jinin da yake zowa mace na al'ada. Nifasi kuma biki shine jinin da yake biyo bayan haihuwarta. To duka waɗannan idan aka samu janaba sai an yi wanka. Idan jini ya zo wa mace na haila da ya yanke sai ta yi wanka. Ba ana nufin da ya zo ba za ta yi wanka, a in ya yanke. haka idan ta haihu jini zo mata da ya yanke sai ta yi wanka kuma wankan nan fa ba wanka bane da za a je a ɗau sabulu da soso a yi ta murzawa a wanke jiki fes a fito a'a za mu yi bayanin shi da yanda ake yi to sai fara da maganar janaba tunda abu uku ya kawo da janaba da haila da biki to sai fara da janaba sai ce wal janabatu fal janabatu kismani ita janaba kaso biyu ce, janaba kaso biyu ce, a haduhuma horujul maniyyi, bilazzatin mu'tadatin fi naumin au yaqzatin bijima'in aw ghairihi na farko fitar maniyyi ta hanyar jin daɗi wanda aka saba ko a barci ko a falke ta hanyar yin jima'i ko wani wannan menene jin daɗi wanda aka saba maniyi yakan fita ba da lazza mu'tada ba to wannan maniyin baya sa ai wanka wanne ne maniyin da yake fita ba da lazza mu'tada ba shine aka ce misali mutumin da aka buge shi bugo ya kai mai bugo har ya fitar da maniyi kaga wannan maniyi ya fita jikin shi amma ba zai wanka ba saboda mai saboda ba bai fita ta dalilin sha'awa ba jin daɗi sai aka ce haka mutumin da ya hau kan dabba kan raƙumi ko doki yana tafiya da shi yana zallo sai zamana a a ta wannan dalilin zallan da yake al'aurar shi tana shafa ko siddin dabbar wannan ko wani a makamancin haka har mani ya zo masa in dai ba lokacin da yake shafan shi ba kuma ya ji sha'awa ta kama shi haka a'a kawai a hakan ne dai ya zamana ya fita maniyin shi to shi ma wannan bai sai yayi wanka ba dan ba lazza bace mu'tada amma idan lazza ce mu'tada wato lazza mu'tada shine jin daɗi na al'ada wanda aka saba to ko a mafarki haka ta faru ko a ido biyu ta faru in dai mani ya fito zai yi wanka shin jima'i ne ko ba jima'i bane menene hanyar da ake yin fidda mani ba jima'i shine istimna'i mutum ya rika wasa da al'aurar shi har mani ya fito masa shi ma wannan sai ya yi wanka so a nan akwai tambaya na san da za ta biyo baya mutum ne ya kwanta ya yi barci bai yi mafarkin komai ba kawai sai ya tashi ya ga maniyi a jikin shi zai yi wanka ko ba zai yi ba zai yi shi ne amsa zai yi wanka ɗaya kenan na biyu mutum ne ya kwanta barci ya yi mafarkin yana saduwa da mace amma dai ya tashi sai ga babu maniyi a jikin shi zai yi wanka ko ba zai yi wanka ba amsa shine ba zai yi wanka ba mutumin da ya mafarki yana saduwa da mace a mafarki kuma ya tashi a jikin shi bai ga maniyi ba ba zai yi wanka ba amma mutumin da ya kwanta bai yi mafarkin kowa ba kawai sai ta shiga mani a jikin shi zai yi wanka wannan shine to janaba ta farko fitan maniyi kenan janaba ta biyu shine wasani maghibul hashafati fil farji boyuwar hashafa a farjin mace menene hashafa hashafa shine al'aurar namiji wato da nace a farjin mace dan akwai gyara zan yi bayani al'auran namiji daidai inda ake yankewa wajen sallatu in za a wa mutum shayi wajen kan inda ake yankewa to iya nan shi ake ce hashafa to ana nufin ko daidai da nan ya fako a cikin farji to ya zamana sai ya yi wanka a nan ko mani ya fito ko bai fito ba saboda hadisin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa izal taqal khitanani wa ghabat al hashafatu faqad anzala al faqad wajaba al ghusl anzala am lam yunzil idan da kaciya da kaciya dan guda biyu suka haɗu hashafa ta ɓoyu wato anan kaciyar namiji da na mace ake nufi kenan sai hashafa ta ɓoyu a cikin farji sai ce to wanka ya wajaba ko da namijin nan ko matan nan ta yi inzali ko bata yi ba abin da yasa nan na ce fil farji da farko na fassara shi da farjin mace sai daga baya na dawo na ce akwai gyara eh gyaran da ke akwai shine wannan farjin ko na mace ko na namiji ta duburan mutum aka yi wannan irin luwaɗi wal iyaz billahi kiyaye wannan farjin ko na dabba in dai hashafa ta boyu shikenan wanka ya wajabta to wannan shine sai cewa barra afi manamihi ka annahu yujami'u mutumin da ya mafarki a cikin ya gani a cikin barcin shi kamar yana jima'i walam ya kharuj minhu maniyun amma da ya falka bai ga maniyi a jikin shi ba fala shay'a alaihi babu komai a kan shi ba sai ya yi wanka ba shi ne ma'anan falashe alaihi ai babu wanka a kan shi wannan wajen fi thawbihi maniyan ya bisan mutumin da ya samu maniyi busasshe a jikin tufashi wala yadri mata asabahu amma bai san yaushe wannan maniyi ya taba wannan tufar tashi ba igtasala nan take sai wanka wa aada ma sallah sai ya rama duk sallolin da ya min akhiri naumatin nama hafihi a barcin ƙarshe da ya a wannan tufar ban san ko an gane amma zan yi ƙarin bayani
mutum ne misali kawai ya ɗauko ya ɗauko rigar shi zai sa ko ya ɗauko wannan shi zai sa kawai sai ga alamun maniyi a jikin wannan ko a jikin rigar ya tsaya ya yi wur a yaushe ne wannan abin ya same ni bai tuna ba to na farko dai a nan take wanka ya kama shi an fahimta idan wanka ya kama shi sai ya je wanka sai ya dawo in ya dawo sai wanka ya dawo sai ya fara tunani to wannan rigar yaushe na sata wurwurwurwur sai tuna sanyawa na ƙarshe da na mata shine shekaran jiya shekaran jiya ne na mata sabon ƙarshe eh da yaushe da daddare to sai ka kirgo asubar shekaran jiya azahar la'asar magriba isha'i asubar jiya azahar la'asar magriba isha zuwa yanzu duk sai ka rama wannan sallolin ma'ana dan me saboda tabbacin cewa a shekaran jiyan nan ne wannan abin ya same ka kuma tun shekaran jiya kana da janaba ba kai wanka ba kenan duk sallolin da kai babu su tun da janaba a jikinka an fahimta to wannan shine idan ka ga maniyi a jikin tufa to na take in dai ka wulwulwul ka tuno baka gano wace rana ba ce abin ya faru to nan take wanka ya kama ka ka fara zuwa ka je kai wanka tukunna in kai wanka ka dawo sai ka fara tunani yau sharabanka da sa wannan rigar ko yau sharabanka da sa wannan wanda ai rabona da shi tun wata daya tun wata daya to sai ka rama sallolin wannan watan an fahimta sai dai akwai wani abu idan a wannan tsakanin misali rabanka da wannan rigar shekaran jiya amma kuma jiya janaba ta kama ka kayi wanka an fahimta to abin da ke tsakaninka daga shekaran jiya zuwa wankanka na jiya na janaba abin da ka sallata tsakanin zakara ba amma in tun daga shekaran jiya janaba bata kama ka ba kenan baka yi wanka ba to shekaran jiya ka sa rigar ita tun daga shekaran jiya har zuwa shekara masallolin shekaran jiya waccan ne tun daga shekaran jiya waccan har zuwa shekara masallolin ina zaton dai bayanin da na yi zai iya gamsarwa kai mu cinye lokacin a nan sai ce faslun wannan fasali zai mana magana fara'idul gusli
su- wato farillan wanka su su farillan wankan nan guda hudu ne su ne anniyatu inda shuru'i yin niyya lokacin da za a fara yin wankan wal fawru da kuma gaggautawa mun yi magana gaggautawa a alwala gaggautawa a alwala ba kai fatal fatal fatal fatal ba a'a idan ka fara kar ka yanke sai ka ida kar ka fara ka bari ka tafi wani abu shine ake nufi to nan ma wal fawru daidai yanda ake nufi kenan da maganar gaggautawa din a cikin shi kanshi wankan wal fawru da gaggautawa wato in an fara kar a yanke shi sai an ida waddalku da birza jiki shi ma kamar yadda muka yi magana a gurin alwala da mutum zai kunna famfo kawai ya kara hannun shi ya kara kafar shi bai murza ba bai da wannan alwallar to haka da mutum zai kunna irin wannan famfon na wanka na sama a, ya yi- ka- ya shiga karkashin shi kawai ruwa ya jika shi ko ina bai murza ba to bai da wannan wankan saboda ya bar farilla wal umumu da game jiki da ruwa ka tabbata ko ina jikinka ya samu ruwa matukar akwai inda ruwa bai samu ba to shi ma wankan bai yi ba ko da kuwa gurin nan hannunka ba zai iya kaiwa ba to sai dai ka wakilta wani ko ka jika tsimma a ruwa sai ka goga a baya alhamdulillah alhamdulillah wannan shine ah, kamar yadda al-imam ibn ashir yake faɗa na cewa wasil bi ma'asura bil mindili aw nahwihi kal habli wat tawkili idan inda in za ka yi wanka inda hannunka ba zai iya kaiwa ba ba za ka iya ba to ka samu wani tsumma sai ka saka a ruwa sai ka s- haɗa hannunka guda biyu ka haɗa kama gefe da gefen tsumman sai ka gurza inda hannunka ba zai kai ba ko kuma idan da misali kana da mata kana iya cewa ta zo ta murza maka bayanka hannunka ba zai kawo gurin ba ko kina da miji kina iya cewa ya zo ya murza miki bayanki hannunki ba zai iya kawowa ba wannan halal ne shi yasa ce wattaukili da wakiltarwa sai sunnoni lokaci yana dan hararen mu gashi ana kiran sallar asuba yanzu za a tashi sallah bari in gani ko lokaci zai bani in yi sunnoni din ya ce wasu nanuhu amma sunnonin shi gaslul yadaini ilal ku'aini shine wanke hannaye zuwa ku'u wato in an ce ku'u shine bakin wuyan hannu wal madmadatu da kuma kurkurar baki wal istinshaqu da shaƙa ruwa wal istintharu da facewa wannan kaga duka kamar alwala yanda ake na alwala haka zaka faru wa gaslu simakhil udhnaini da kuma wanke cikin lun- kulogon kunne ramu wanda na cikin kunne shi ne sai shi ne simakul uzneni wankan su ma'ana shafa su kenan don ba wanke ake wa shafa ne yace wa hiya athuqbatu dakhilatu fi ra's in an ce simakul uzni shine wannan kofar da ta yi ciki ita ce si- ah, simak yace to ita wa amma safahatul udhnaini fa yajibu gaslu zahiriha wa batiniha amma fatar kunne kam ita wannan wajibi ne wanke cikinta da bayanta tun da shi a waje yake amma wannan kofar da ta shigo cikin kunne ka s- jika ya tsaka da ruwa ka sa ciki kamar za shi kuma wannan sunna ne wa fadailu amma mustahabban shi ina so in kai zuwa ga mustahabban in kammala in ya so a halkan mu ta gaba sai mu yi bayani yadda ake yin wankan gabaki daya Ah, wa fadailuhu amma mustahabban shi albidayatu bi ghasli jan- najasati kafara da wanke najasa tukunna summa zakari sannan sai ka wanke zakarinka ko kuma mace ta wanke farjinta fayanwi indahu sai kuma a ɗauri niyya a lokacin da aka gama wanke zakarin ko farjin summa adailu wudu'i marratan marratan sannan sai ka bi gabban alwallanka ka wanke so ɗaya so ɗaya so ɗaya summa ala jisdihi sannan sai ka fara da saman jiki wa taslisu gaslin ra'asi da wanke kai so uku wa taqdimu shaqqi jasdihi al-ayman sannan da ya gabatar da tsagen jikin shi na dama kafin na hagu wa taqlilul ma'i al-aba'i da kuma karanta ruwa akan gabbai wato kar a rika zubda ruwa shu shu shu da yawa a rika takaitawa amma ba tare da iyakancewa ba Ah, alhamdulillah mun samu nasarar kammala farillai sunnoni da mustahabban wanka amma zan zo a halka ta gaba kafin mu ci gaba sai na yi bayanin yadda ake yin wankan dalla-dalla tukunna saboda da yawa mutane suna tambaya ake wankan janaba to insha Allah a harkar mu ta gaba shine abin da za mu yi a ɗauke shi bayani dalla-dalla dalla-dalla dalla har a ƙare in ya so kuma sai mu ci gaba da karatun tunda malam bai kawo mana yadda ake yin wankan ba kawai da ya kawo mana farillai sunnoni da mustahabbai to za mu yi ƙoƙarin jeranta shi a hankali har a kai wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu إلى الحلقة القادمة إن شاء الله